ka lalace na rubuta masu babu shi to amma baccin malamai suka ce idan kai wurin kwanciya sai ka ce na yi niyya zan yi baccin nan saboda in samu ƙarfin lafiyar jiki yadda zan bauta wa Allah to in kai wannan baccin lada za a ta rubuta ma in ji malamai saboda niyyar kawai in baka yi bacci ba in ka zo yin ibada ba na kai shi yadda kake so ba ana ko karatu aka zo yanzu yau dinnan misali sai baka yi bacci ba jiya da dare kai kwana ibada to ka misali sai ka zo ana bacci ana karatu an ji misali ta hamma ko kuma sai an dan buge ka kaɗan sai a ga ka tafi ka ɓata sai a dan taɓa ka kaɗan ka barka to in kai niyan wannan bacci da za ka yi ba hana ibada kan shi ake nema shine halin bayan Allah na aljanna ko wa bila sayri min sakrun ko ta tajafi junubu man al mazabi da sauransu da sauransu to amma in ka zo za ka yi bacci daidai din nisfa'u an kusminu qalilan din nan da aka ce ibada ne to kai niyya wato za ka yi baccin nan don jikinka ya samu karfin da in ka farka za ka tsaya tsayan kyam kai ibada Allah to baccin nan lada za a rubuta ma duk wani halal wanda za ka yi niyan aikata shi don ƙarfafuwar ibadar ka to ya halal zai baka lada shi yana iya canjawa kenan to sai wal mahdur mahdur shine haram ko muka ce shi kuma ma yusabu ala tarki wa yuaqabu ala fi'lihi abinda ake ne ba da lada ga wanda ya bar shi a bada ayi ayi azaba ga wanda ya yi shi to wannan shi ma malamai sun saba mana ana irin na wajib din ne malamai sun saba mana dukkan aiki na haramun an aikata shi sharadi ne sai an yi azaba ba haka bane ba haka bane wallahi nawa suka suka aikata nawa muka karanta kun manta wanda kullum aikin zunubi yake yi amma ya ya shiga aljanna karshe ma ya aikin da ya fi kowanne muni amma Allah ya yake ya gafarta masa to ina wancan ayyukan sharadin cewa in kai zunubi ya haramun sai an gama ka shi ma wannan in ka zo sai ka dube shi sai ka ɗauko wancan sai ka sai wal ma'zuru ma yasta'iq ma yasta'iqu تاركه الثواب ويستحق فاعله العقاب شي كلام kun ji na tarihin ka kan ka je ka kuma kwaba ta ka juya shi ka yi shi upside down al-mahzuru ma yastahiqu tarikuhu thawab shine wanda ya bar shi ya cancanci lada amma ba dole Allah zai ba ma yastahiqu tarikuhu thawab wanda ya bar shi ya cancanci a bashi lada wa yastahiqqu fa'iluhu al-iqab wanda ya aikata shi kuma ya cancanci ne azaba amma Allah ya ga dama sai sai sai na yafe in dai ba a shirka bane mun sani mun karanta wannan ta ai da yawa wal makruh sai makruh shi kam yadda yake ba sabani yadda ke wurin sa haka yake duk wurin duk malamai ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله مكروه شيء أبدا أكي بعد لا دا قبل ودي برشي ولا يعاقب ولا فعله أما إن كأيك تأتي باب وين الذنوب با أثابة أما إن كيش ذا باك إن كبشي ذا باك لا دا وانا أبو أنت مكروه لي تو إن كبرشي شكرا za a baka ne lada amma mu dan dawo baya wurin haramun din akwai magana fa da malamai suka yi don ya kamata ku san shi magana tunda mun ce muna faɗaɗawa ne yanzu malamai sun ce yan uwa kamar mu ɗauki giya haram ko sai ka bar giya don cewa Allah ya ce haram ne sai ka ce baran sha ba saboda Allah ya haramta mana a shari'a da annabi Muhammad ya zo mana da ita ce ko kusa baran shawa to an baka lada kada da lada amma sai ka sai a yanzu mun nan fa zamanin mun nan kace aka ce aka kawo giya misali ya ce a ba na son giya ba ta dace da ni ba na son giya ba wai a'a kai niyanka ba wai a'a don kawai shari'a ta hana ba kai kawai ba ka son kan shi yasa baka sha ba amma da kana so da za ka sha ma ra'ayi na mi baya son giya ra'ayinka kai waye to rashin shan nan ba zai baka komai ba amma wanda ya barta don tsoron Allah ya hana lada za a rubuta mai daidai da duk daƙiƙan da ka tuna kai ba ka sha giya ba saboda Allah ya hana lada da ka sake tunawa lada da ka sake tunawa lada ka kaddara kawai cewa in Allah ya hana din nan shi yasa ko kusa ba ran sha ba to lada za ka ci samu har an kawai kai kai wai kai ni na na san sha giya kuma ko ba hana ba ma ai kai na ha a'a kar ka sako kawai bar giya Allah ya hana giya shi kenan saboda Allah baya so a sha nafsin Qur'ani to mun gama da waɗannan tattaka ko saura wannan shine da muka gama shine al-hukm taqlidi sai hukm al-wadi guda biyun nan kuma wallahi suna da bayani da yawa ban san ya za a kuma ga lokaci ya zo saura mana ɗan mintuna bai shi shida ba sai dai a yi shi a kurkushe kawai kenan koya saura nan ko kuma da saura kenan shi kenan bari in amfani bari in tashi ana masu haka ne tashi ne akwai tayi so sai a lokumar wada'i shine guda biyun nan damu matukar takaitawa saboda kar tanzi ya kasa mana al-hukm al-wada'i bayanin da sai an sake dauko shi daga harko adaba amma dai ku gane al-hukm al-wada'i nan wannan hukumar taklifi shine hukunci da aka daura wa bayi duk wanda ya balaga kuma yake da hankali wajibin sa ne ya aikata wajibin sa ne ya bar wanda aka ci a bari taklifi kenan ahkamu taklifiyya ahkamu wada'iyya kuma ba wai jan abubuwan bane daban ne shi ya ta'allaka ne da abubuwa guda uku hukumar warbi karatu cikin karatu shi yasa nake lalle lalle mai wayo kam tuntuni yana da jokin book dinsa tuntuni yana da pencil dinsa mai wayo a cikin ku ba a ya daɗe da da buɗe littafinsa na jokin da ƴar fensirinsa ba ma biro ba kuma saboda gogewa zai kama ya daɗe da fensir a hannunsa da kuma jota sai yanzu na faɗa kan me karɓe ka sani na faɗa kawai da baki abubuwa guda uku ya ta'allaka da su zan faɗa ma asara ne za a yi kawai ba riƙewa za a yi ba a yi mana eh ha to na faɗa ya tafi a iska kam don na sake riƙa ta aljimar sha biyu ranar muka haɗu da kai na riƙo kolanka na ce gani da me hukumar wabe ya ta'allaka me yake duba me yake fiskanta me yake kallo haka za ka sani ii kawai ka sani kamar mota a ide to ya ta'allaka da asbabu da ilalu da mawani'u yana kallon asbabu ilal mawani'a sabubba illoli da abubuwan da suke iya hana abu sai an yi bayani za ka gane don na faɗa haka kawai dungule you can't understand what I mean to al-hukm al-wada'i shine guda biyu na as-sahih wal batil yanzu misali ilan sai ce illan da zai hana ayi abu kaza ko illan da za ta sa aikata illa a shari'a illa kaza in ta faru kaza zai yi ko kaza ba zai yi ba hukumar wa ne ko sababi sababin kaza za a yi kaza za a yi kaza hukumar wa ne ba gane ba misali yanzu hain ne da ku ilimin gado da muka karanta me ne yake sabbaba gado ba sharaɗi ba wani ba sharaɗin yin gado ba ka gamsu ko wai mutuwa wai ba sharaɗin da yake sa a yi gado na tambaya ba sharaɗin yin gado shine ne mutuwa na wanda za a gada sharaɗi sunansa sababi sai sa za ake yin gado na dangantaka sai ne auratayya sai ne yantawa hukunan jangano da kawai wannan kan wallahi kallahi babu jirin abubuwan nan ai asbab ne to wannan babin hukun alwadu'i ne ba abin da ya shafe shi da wancan hukuncin da kuka karanta hukumun taklifi din nan hukumul wadu'i ne asbab yana ta'allaka da su irin ilal illa kaza in ya faru a musulunci kaza illa kaza sababi kaza in ya faru kaza akwai gado tsakanin su in akwai aure tsakanin wani da wani sababi ne da yake sabbaba yin gado tsakanin su in akwai dangantaka sababi ne da yake sabbaba yin gado tsakanin su in akwai me kuma eh sawanawa shi ma yana sabbaba gado to sai na ƙarshe mawane da na ce cikin uku din ilal asbab mawane to gashi nan duk sabuwa sun tabbatar da zai zai gado sai aka zo duk fa hukumul wada'i ne wannan an gama dukkan shi din akwai aure a'a shi din akwai dangantaka a'a shi din akwai yan jawa tsakanin su to sai sharadi kuma ya tabbata na mutuwa na mutuwan daya ko da ne da daƙiƙa ɗaya ne in ɗaya riga ɗaya second ɗaya in ɗaya riga ɗaya da shi mutuwa to wanda aka riga mutuwa zai gano ko da second ɗaya ne belle mintika to sababi ya faru akwai ko dangantaka ko auratayya ko me ko sawanawa sannan sharaɗi ya cika ɗaya ya mutu ya bar ɗaya saurayin mai kyau kawai gado ko to sai mawa ne ya zo mawane irsi din nan da muka karanta sai aka samu ɗaya daga ciki sai zama wanda zai gadon wanda ya mutu kafiri ne duk da ɗansa ne amma kafiri ne a eh kafin mu je ma kisa shi kafiri ne zai gaje shi ba zai gaje shi ba mawane a kenan to wannan hukumar taklif wadu'i ne sunansa yana karkashin hukumar wadu'i wa'annan duk kaga a cikin gado suke ba amma malamin usul fiqi sai su in ce ma wannan abun da kake karanta ma'anan hukmul wada'i ne shi ne abun da muna tattaunawa da wancan da yake da mutane duka wanda suke sauraron mu sun san ilimi to sun san tambayar da na ma din nan na gama da shi ne ina tambaya shi kuma shi bai san ma menene ba tambayar da na ma na ce ba a babin tauhidi mene wannan fannin da kake magana in dai da ya da kake karantawa ina da zai ce kaza ne amma dan kaset ka san haka bai sani ba shi ma kawai going through ne kaga ilimin gadon da ka san usulul fiqi mun karanta shi kafin mu karanta gadon nan to da ka san me ake magana in an zo asbab aka zo aka hauro shuhu aka zo aka iso maware ka san wannan duk karkashin ahkamu al wada'iyya shi yake duba wannan abubuwan shi kuma eh wannan mutumin ya akwai akwai sababi na gado sharadi ya cika zai gado wannan ya riga shi to amma shi ya kashe shi kamar yadda Adamu da zai fara su zai gado duk yana karkashin hukumul wad'i ne hukunci da aka ajiye haka shari'a ta ajiye shine wad'i an gane haka shari'a ta ajiye shi kace zaka ajiye shi ba yadda Allah ko Annabi ya ajiye ba ko shari'a ta ajiye ba to ka shiga uku wancan kuma hukumar taklifi abinda aka daura a maka a wuyanka in dai kai baligi ne mai hankali to wannan yana wuyan da sai kai ko kuma sai ka bari in wajibi ne sai ka yi in haramun ne sai ka bari an ɗaura an kallafa maka to biyun nan su ne za su ga littattafai ana ta rubutu ana ta bayanai akan hukumar wabi'idin nan to kwaya biyun nan ne kawai da sahi da albatul din nan duk inda aka je aka dawo kuma dukkan ibadatu suna shiga ciki dukkan mu'amalatu suna shiga cikin wannan hukumul wad'in nan ne an ji wannan kuwa duk abin da ake kira ibadatu yana shiga hukumul wad'i duk abin da ake kira ne mu'amalatu na shiga wad'i amma sai mun je manyan manyan littattafai wannan kawai abin da ya kawo a sahihu wal batil shikenan an wuce kuma an gama wani kuma bai nuna ma ma ya bambanta ma ba wad'i ne wannan wannan kuma taklifi haka kawai ya zuro masu a jere kawai shikenan to sai aka ce wasahihu ko kuma mu ce asahihu tun da shi ne na fari ma'anan kan ba sahihi ingantacce to me shi ne sai yace ga definition na shi ma ne to kaga ni ba haka ce ba ma yu'taddu bihi wa ta'allaqu bihi an-nuhud ba ni naka littafin Ibrahim sai in tafi da ku duk ɗaya ne wa mene ne nake wa sahihu ma ya ta'allaqu bihi an-nufud wa yu'taddu bihi an juya an dauko na farko aka sa da ƙarshe ne kawai ni kuma kace ma yu'taddu bihi wa ta'allaqu bihi an-nufud ɗaya ne ka mu tafi da naka shi sahihi shine ma ya ta'allaku bihin nufuzu wanda yana taya da zantuwa zartarwa wa yu'taddu bihi kuma ana kidaya shi cikin ayyuka na ibada duk abun da ake iya zartar da shi ake kuma iya kidaya cikin nau'uka na ibada to ana kiransa sahihi kishiyansa ne kuma albatul din batil kuma mala ya ta'allaqu bihi an-nufuz wanda bai bai rataya da zartuwa ba wala yu'taddu bihi ko ba a kidaya shi cikin nau'uka na ibada kaga wannan ya fassara ba abun da zaka gane wallahi ba ma bayani ba wallahi tallahi dai fassara ma akai yaga kawai nan kawai ga taka doma shi a fahimta ta ba inta tanda da hushi kawai wanda yake rataya da zartuwa ana kidaya shine sahihi wanda kuma baya rataya da zartuwa ba ba a ƙida ya shi shi kenan to don Allah gani ne ka gane na in ta gane a za akwai yan baiwa ko ba bayani suna ganewa imin bayanin ne ka gane a nan guri da Allah dan annabi suna akwai wanda ya gane yin bayani abin da ya rataya da zartuwa yake ake kuma yake sannan kuma ake ƙidaya shi sannan ka ce wai karatu za ka ɗago littafi haka ka gane da kanka ƙarya kake wannan irin yadda wasu banza ya suke shi yadda ba san usulun suke ba shi ba a zuwa ba a marhaban ƙawara dole sai da malam ka ce wai kai za ka je ka ɗago ɗan littafi mai fassara mai fassara in ya fassara ma gundarin baɗi har a saka a cikin kabari ba za ka gane ba in ba da malami ba wallahi har a turbuɗe ka cikin kabari ba ka gane me wannan wuri yake nufi to abu biyu ne in an ce ku lura da kyau wasai ma ya ta'allaku bi nufuz abu da yake rataya da zartarwa to wannan dukkan abin da ake kira mu'amala yana karkashin nan mu'amala kadai ne banda ibadar an ma ta'allaku bi nufuz ba babin mu'amala ne zalla in an ce wai utaddu bihi kuma ake kidaya shi to wannan ya shafi ibadatu da mu'amalatu duka nan kuma a lura fa karatu ne nan ma ta allaku bin nufuzu ya shafi ne nake mu'amala kadai babu ibada ce wa yu'taddu bi ba ya shafi ne ibadatu da mu'amalatu duka ta yaya ta yaya an ce ma ya ta'allaku bin nufuzu abin da ya rataya da zartuwa aure babin mu'amala ne ko ba mu'amala bane mu'amala ne ciniki ba kasuwanci babin mu'amala ko ba mu'amala ba to kasuwa yana da sharadi ko bai da sharuɗa yana da shi haka zaka ce kawai mu tafi kai gaba yana da sharadi ko ko babu yawa to me ne sharuɗa ai ka shirya kawai in sai za ka bari an zato za ka bari karka bata mana lokaci mu je kawai a takaice akwai sharuɗa sharuɗan kuma idan suka aka fulfilin nasu to kasuwa cinikin nan ya zartu shi ne kawai abin da ya rata da zartuwa to ya rage ko to su ta zuwa ba wanda ya tare su to idan aka zo aka kulla kasuwa dukkan sharuɗa suka cika na kasuwa na contract ɗin ko suka ya cika ya fulfilin sharuɗa babu shar'in da bai zo ba to za a zartar da wannan cinikin yayi ko ba za a zartar ba za a zartar cinikin yayi shine ma ta Allah ko bihan nufudu za a ce wannan ciniki sahihi ne shine babin sahihi lura da wannan ya ce wannan ciniki da aka ƙulla ya inganta sahihi ne in kuma aka rasa sharaɗi aka sa almushu a cikin kasuwa ko aka ɓoye haƙiƙanin abun da kayan da za a sayar yake ta'allaƙe da shi aka yi ciniki a hubi-hubi to kasuwan nan ba za a zartar da yiwuwar ingancinta ko kuma aure yarinyar nan tana da aljanu sai aka iya gaya wa miji aka zo aka aka yaba mai haka sannan aka gama aure shar'i ne faɗi boye boye aibi bayyana aibi shar'i ne ko ba shar'i bane auren aure shar'i ne to sai kuka iko bayyana aibi sannan aka je aka yi wata biyu kawai tana da wata ɗan aljana kawai sai ta kawo mata ziyara miji kawai ya zawo ya samu tana ta abin tana ta samba wanke lafiya ba wanke ba ce to wace ce a wannan ya kira wata ko janet to da ila aljanan ta jira ce ta ba wanke ba wanke ba ce hankalin sai tashi aka zo daga baya gane ce to ni fa gaskiya barin ya zama da ita ba shi kenan ya halatta auren nan ba za a zartar da shi ba bai zartu ba ya zama baɗin saboda an ɓoye masa akwai mata masu ciwo kuma albarar ko wani abu sai an yi aure sai ka gane to irin wannan duka bai zartuwa in an ɗaura auren nan ba sai yin aure ba ne duk abin da ya rata da zartuwa kuma ya cika sharuɗa ana irin sahihin lamari a babin mu'amala an bara zo misali babin ibadatu a ce za a zo zartuwa me zartuwa kuma a babin ibadatu ba wa in tattu bi ana kuma kidaya shi yanzu misali wannan wayan mukaddara taka ce adamu tana hannunka yanzu gata sai na zo na ce ina son sai wayan nan nawa za ka sayar min sai ka ce naira dubu biyar yanzu waya tana wurinka in ɗauke ta aka ba da izininka ba in daddanna haramun ne bai halatta wallahi haka kawai waya ta ban miƙa maka ɗauka kai ta danne danne haramun ne haramun ne ka san mutane suna irin wannan kwakwan fa haka kawai mutum ya zo wai za a ɗaura aure ko ana tafsiri ko ana wani majalisi ka zo ka samu mashi mutum ka hau kai ka zauna ba da izinin da bai sani ba wallahi wallahi ka shiga uku a lahira akwai kesis ba kai kana gari ba komai ba ne to naka ne ka tambaye shi ka hau ba a yi ai karatu muka zo ai tafsiri muka zo a tafsirin sai ka je ka tafi da zunubi kana zaune ana ta zuru ta ma zunubi ba dai zunubi ka zo to wannan wayan taba ta ma taba ta ma laifi ne in ba in ba ka tambaye ni ba wani bari dan duba time ma sai to duba ba sai ka dan matse sai ka gani sai ka sai ka duba time kuma ka dan kai ka shiga ciki ka ce za ka yi danne danne kana shiga Allah yana ganin ka saboda ila yana da message wani ba ya so a gani ka ga kana duba waya ta ka ka ga wani su da kwaba da rashin lissafi da rashin basira wani da ya ga waya sai dora farko abin da zai ci na kaci wai ba ka ba ka da iko ka shiga wa mutum akwai privacy a wannan irin lamari na waya sai in ya baka izini in ba baka izini ba ran lahira za a zo zindir kana tsaye za a zo ce to ranar kaza ka yi kaza ka yi kaza ka taba mai waya ka yi kaza wani duk suna ɗauka abun mai sauki ne irin wannan to ba mai sauki ba ne in ana so a taba don me ake sa security ai ashe baya so a taba mai ne shi yasa yake sa ma har security yake sa sai ya baka izini tukun ko ya karba ya cire ma sannan ka shiga to a rika kiyaye mutuncin juna irin waɗannan duka akwai matsala to waɗannan ga tana a hannunka misali muƙaddar ta kace sai na zo na ce sai na ji kana cewa zaka sayar wani eh na ji kana ce zaka sayar da waɗannan eh to ina ina bukata kafin in sai waɗannan bai halatta in karɓe ta in yi da ni da da na faɗa nan ba amma in na saya ba hukuncin da yake da a wuya na din ya dawo wuyanka kuma kana ji don ta kashe yanzu na riga na kirga kuɗi na baka ta da hannu ka ce wane ba ni wannan ai baka da wannan fawon kuma hukunci ya riga da kasuwa ta tsullu ta zartu ta zama sahihiya ina baka kuɗi kanna suna fita hannuna suna shiga hannunka waya na shiga hannuna to daga nan kuma wani da Allah an taimaka min da wayan nan ma ne dan dubi wani abu akwai da dan wani message da yake ciki ina son dan duba ne kai kai ka nemi dan Allah dan annabi ka hada ni to wannan ka kuma baka da fawa kan To, bayan nan kudin nan da yake aljihu na kafin biya ka su, haramun ne ka taɓa su. Kafin biya ka kudin waya, lokacin da suke aljihu na naira dubu biyar ne kai ko dubu hudu ko goma ko nawa ne wayan, kana taɓa su duka za ka ci, ko su, ba ka da iko ka taɓa su ba na ka bari. Amma kana sayar min da waya ina ɗaukar su ina miƙa ma kana ƙirga yayi yayi to daga nan kuma yanzu haramun ne ni kuma in taɓa naira a cikin su ba na bane mujarradin kulla wannan cinikin kawai cinikin shi kaɗai to zartuwan nan na shari'a na hukunci na kasuwanci shine ake ma ta Allah bin nufus abin da yake rataya ga ne zartuwa na lamura shine sannan kuma yau dubi ana kidaya shi kidayawa kuma ya shafi mu'amalar ya shafi ibada me kidayawa yanzu sallah sai mutum ya zo ya yi gama amma ba ka fara harama za a kirga ta cikin sallolin da suka inganta wani wutar dubi kenan sahihin abu shine wanda ake kirga ya shi a cikin abubuwan da suka yi sallah in dai kabar kabar harama ko kabar baka yi ruku ba a cikin ta shikenan bara irga ta a idaya ta cikin sallolin da suka inganta ba shine sanki azumi ka daina ci ka daina sha sai ka je kawai ka sa su da iyalinka za a irga shi cikin azumomi da suka inganta wannan na ranar duk ai bayan ba za a irga shi ba ma wala yusabbu bihi kuma da sai ka yi azumi 60 da ɗaya sannan kuma har ka mutu baka biya ba ko kai ko kai fitin da wannan in ba mu faɗaɗa ba in mun tsaya nan ma ina gani kun gane ne ne ko ma ya ta'allaqu bihi an-nufudu sahihi shine abinda ya rataya da sartuwa wa yu'taddu bihi kuma ake idaya shi a cikin ibada kaga idayawa ya shafi har mu'amala ha wannan ciniki ai ana kirga ta cikin cinikin cinikin da ya inganta kuma yana iya zartar da ita a cikin ciniki da ya inganta amma babin ibada shi yurtar ne kawai Allah ya sa da babu wanda bai gane ko ya fahimci wannan ko da kyau kyau to wal batil batil kishiyan wannan shi da batil mala ya ta'allaqu bi nufuzu abinda bai rataya da zartuwa ba wala yu'taddu bi kuma ba a idaya shi irin wannan cinikin da bai cika sharadi ba ko auren da bai cika sharadi ba kaga wannan batil sunansa wannan aure sunansa batil sai a bata shi wannan ciniki ya baci saboda an saki sharadi kuma bai zartu ba to wannan dai dan kuwa akai Allah yanzu bari in fidda wani misali wanda zai fitar da abu a fili yanzu misali sallah sallah kanta wa ba wajiba bace haka ne saboda me Allah ne dora mana a matsayin mu na baligai masu hankali to ita sallah tana babin ne a kabu taslihiya haka ne ai haka ne to sai ka ji sallah wajiba ce kuma akwai azhar a ciki yanzu nan kawai sai ka karanta daga musulunta ka kawai sai ka ji an cewa kai sallah fa wajiba ce dole ka kai sallah kuma akwai salloli biyar a rana akwai azhar la'asar magriba isha asuba da ka jara kawai sai ka aka ce kuma sai da alwala kawai sai ka kama alwala kawai sai kai azhar a yanzu nan da muke magana da safen nan da sassafen nan sai kai azhar ta yi za a ƙidaya ta cikin salloli a zahar sahihai na baɗin ne wanda sallah yin sallar wajiba ce tana ta'allake da akamun mukallafin mukallafin barin lokaci sai ya yi kafin a yi ta shi kuma hukumul wadu'i ne haka shari'a ta ajiye ba hukumul taklifi wani wadu'i haka aka ajiye in kai ba inda aka ajiye din ba bara a irga ta cikin salloli ba azumi wajibi ne ko ba wajibi ba wajibi ne yana cikin hukumar taklifi to sai ka zo ka tashi da azumi to barkalla alhamdulillah kawai sai karfe hudu da rabi kawai sai ka sha ruwa ana idaya wannan azumin naka na yau ba zan idayu ba barin sai rana ta faɗi nan hukumul wada'i ne haka aka shari'a ta aji dole ka koya za ka yi sai rana ta faɗi sun ba a cin musiyama ila layel sai ka bari dare ya shigo rana ta faɗi kafin ka to wannan sunan sa hukumul wada'i to hukumul taklifi duk inda yake na ba ku asani ka je ka gaura duk abun da ka tuno lalle hukumul taklifi to abun da bayi suke iya yi ne in na umarni ne na wajibi kenan in na hanawa ne kuma abin da bayi suke iya hannuwa ne in dai an ce ma wannan hukumin taklifi ne to abin da bayi suke iya yi ne kuma suke iya hannuwa amma ban da hukumul wazai eh sallah wajiba ce hukumul taklifi ne za ka iya yi ko ba za ka iya ba ƙarya haramun ne za ka iya barin ta ko in ka taba jin mutum don bai ƙarya ba ya mutu saboda kawai yana su wuce ƙarya abun ya gagara har ya mutu abin da ba ka iya bari ne in ka ji an ce ma an kallaba ma to Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bai taba ya daura wa rai abin da ba ka iya shi Allah to amma wa ifa ba haka bane shi abin da ba ka iya bane mun ji sallah wajiba ce to da yake wajiba ce jawo sallan azhar yanzu mu don tun da hukumul wazir jawo shi ka jawo ta lalle lalle ta zo yanzu nan in kana da iko za ka iya ba za ka iya ba dole ka yi kai jira kai ta jira dai kayan yayi a habayi ba kayan yayi a habayi ba sai ran da yayi tukunna ko baka da ikon jawo wannan kayan Allah kar ya isa haka wurin shan ruwa din kana ji kana gani kana kukula kana gaggawa yunwa ishin ruwa na koɗa ka amma dole ka dai baka isa ka jawo rana ka tunkuɗa ka ta faɗi ba sai ka bari ta faɗa ta wannan dai shine hukumu na taklifi takaice sai mu bari haka dan misalin da muka yi dai kawai ma muna ga ina gari ya fita ko mutane daidai gurgudu ko insha Allah gaba sai mu tashi a saura din ina gaba wannan dai shine usulul fiqh yanzu mutum ya zauna baya wannan ya kake bai san wannan ilimin ba kuma yana ɗaga hanci ya ce shi ya yi karatu kaga ai yana yaudaran kansa ne yana yaudaran ilimi na mai muhimmancin gaske yan uwa a tsaya sosai radda muka fara sarfu to shi ma ne sai a mai da hankali sosai da shi sarf tun daga na haukan yanzu akwai wanda muke yin sarfu din da su kuma suna jin daɗi sosai kai ka ga kawai a ce dama kawai kana kaulaya abubuwa ne in baka karanta larabci ba baka san mizani ba ma'aunai ka rika kaulaya shi kawai yadda kaga dama kawai za ka karanta ba yadda yake a larabci ba kuma wallahi sai mun zo yin da za ka gane akwai kwaba da yawa ranar da ka sami wa'annan kayayyakin aikin ba ruwan ka kaga wannan littafin ba irin naku bane shi bai da wasani wannan ba ka gan shi nan dai bai da wasani shi haka yake amma naku na ga ana dan digawa kadan kadan wani wurin ko to wannan babu ko dibi haka sai kai kai wala da arabiya yadda kaga dama in ka samu yan kayayyakin aiki Allah ya taimake mu to muna dan sanarwa سبحانك اللهم وبحمدك وبارك فيك وتعالى جدك وجل ثناك ولا اله الا انت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر من العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام الحمد لله